الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بشي بشي اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na bakwai ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1448 daidai da 22 ga watan bakwai miladiya ta 2026 kamar yadda dai muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jiboyis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin wato kitabu tauhid na sheikh muhammad ibn abdulwahab wanda muke bin sharhin fatuhul majid na al'allama abdulrahman ibn hassan ibn muhammad ibn abdulwahab rahmatullahi ta'ala alai kuma wannan shine darasinmu na hamsin da ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka muna kuma cikin babi na biyar a cikin wannan littafi babu tafsiri tauhid wa shahadati allah ilaha illallah to a darasin da ya gabata mun tattauna ne game da faɗin Allah ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wato daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙar wasu kishiyoyi ba Allah ba kuma suna ƙaunar waɗannan kishiyoyin na Allah ka hubbillah kamar irin ƙaunar Allah ma'ana kamar yanda muminai suke ƙaunar Allah su ma kamar haka suke ƙaunar waɗannan kishiyoyi ga Allah maɗaukakin sarki ƙarƙashin wannan aya sai ya zamto duk wanda ya riƙi wani kishiya ga Allah inda yake bautata masa ba Allah ba yake roƙonsa a madadin ya roƙi Allah yake kwaɗayin samun wata falala zuwa gare shi ba zuwa ga Allah ba yake ƙaunar wani abu da yake so ya samu abin da yake buri na biyan bukatunsa a wajen shi wannan kishiyar ba Allah ba da yaye damuwa da yake so ya samu daga wajen shi wannan andad ko niddu ɗin kishiya ga Allah kamar dai halin masu bautar kaburbura da ɗagutai da masu bautar gumaka to wannan za ka ga suna ƙaunar su irin ƙaunar da muminai suke wa Allah za su iya mutuwa akan kare muradan waɗannan kishiyoyin kamar yadda muminai suna iya sadaukar da rayuwarsu saboda Allah da aka ga kenan duk wanda aka rike shi a irin wannan matsayin labudda a girmama shi labudda kuma a so shi duk wanda kake raja'i zuwa gare shi kake arragab kwadayi zuwa gare shi kake burin ya yaye maka wata damuwa lalle yana da wani tasiri da ka bashi ko shakka babu wannan zai sa ka girmama shi kuma zai sa ka so shi to idan suka so su kuma suka hada soyayya su tare da Allah to ko da sun ce suna son Allah to sun shiga karkashin wannan aya wa minan nasu man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah ko da ku suna cewa la ilaha illallah ko da suna yin sallah ko da suna yin azumi domin haƙiƙa sun yi wa Allah shirka a cikin almahabba shi ko duk abin da ya danganci Allah madaukakin sarki bai so a tara shi da wani a cikin wannan duk wani suna na Allah duk wata sifa ta Allah duk wani aiki na Allah duk wani haƙƙi na Allah Allah ya tsana a haɗa shi da wani a cikin wannan haƙƙin da haka soyayya irin wannan babu wanda ake wa irin ta sai Allah to idan aka ɗauki irin wannan soyayyar aka yi wa wani makaluki ba Allah ba to an yi wa Allah shirka a cikin almahabba da haka riƙar waɗannan kishiyoyi suna son su kamar son Allah wannan ya ɓata duk wata magana da suka faɗa la ilaha illallahun su ta zamanto ba ta da amfani duk aikin da suka aikata ya rushe domin sun yi wa Allah shirka ita ko shirka ba abin da take bari domin shi mushiriki ba a karɓar aikinsa ma aslan sharaɗin karɓar aiki ikhlasi bai da ikhlasi da aka Allah ta'ala baya karɓar aikinsa da aka duk wata magana da suka faɗa karatu ne zikiri ne ambatan Allah ne duk abin da suka yi Allah ba zai karɓa ba duk wani aiki da suka aikata sallah ce aikin hajji ne zakka azumi da sauran ibadu duk da suka yi Allah ba zai karɓa ba me yasa saboda suna shirka sharaɗin karɓar aiki kuma sai ya zama da ikhlasi kuma wannan ibadar ko sun yi tabbata zama ingantacciya ba balle a sa ran karɓuwarta wa'annan koda sun ce la ilaha illallah to hakika sun bar kowace ka'ida cikin ka'idojin da aka dabaibaye wannan kalma aka dabaibaye ta da shi na ilimi da sanin ma'anar la ilaha illallah da abin da take nunawa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawli llahi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا الله تعالى أولئك وأنن وأنشن الذين يدعون وأندى سكي كرا سوما سكرا ونبا الله با سوما سبوتتا ونبا الله با to waɗanda suke bautawa ɗin waɗanda suke kira ɗin lokacin tsanani ko lokacin bukata yabtaguna ila rabbihimul wasila su kuma in suka tashi ba shirka suke ba suna neman hanya da za ta sada su ne zuwa ga Allah sai Allah ta'ala ya ce ayyuhum aqrabu ana son kowane bawaye kokarin samun kusanci zuwa ga Allah ta hanyar ikhlasi a cikin ibada ta hanyar yi wa Allah tauhidi banda shirka to sai ya zamanto su in sun tashi sai su kirayi wa ‘yancan a madadin su kirayi Allah, sai su bautata wa ‘yancan a madadin su bauta wa Allah, sai su roƙi wa ‘yancan a madadin su roƙi Allah. To sai Allah ce, to su kuma waɗanda ake roƙon, waɗanda ake bautata wa ɗin, su kuma ba su yarda da wannan bautar da ake musu ba, ba da izinin su suka ce a kira su ba, domin su kansu kai tsaye in sun tashi suna roƙon Allah ne, kuma suna neman tsanantuwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. sai Allah ya ce ayyuhum aqrabu wa'anne ne suka fi kusanci zuwa ga Allah wanda dare da ya tafi zuwa ga Allah ko kuma wanda yake da wasu wata wasiɗa tsakaninsa da Allah lalle wanda akwai wasiɗa wani tsani tsakaninsa da Allah ba shi bane kusa da Allah sama da wanda ya doshi Allah kai tsaye biduni wasiɗa wayarjuna rahmatahu suke kaunar rahamarsa wa yakhafuna azabahu suke tsoron azabarsa wa'annan ko shakka babu sun fi kusanci zuwa ga Allah inna azabar rabbika kana mahdura lalle azabar ubangijinka ta kasance a bar gudu ce a bar tsoro ce suratul isra'i aya ta 57 sharh sharhin wannan magana ko wannan aya ya tabayyanu ma'ana hadhihi al-aya ma'anar wannan aya yana bayyana bi zikri ma qablaha da ambatan abin da yazo gabaninta me ya zo gabaninta wa hiya qauluhu ta'ala shine faɗin Allah ta'ala qul du'ul ladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila sai Allah ya ce ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhaba inna 'adhaba rabbika kana mahdura da haka kenan bayanin wannan aya ta biyu yana fitowa ne da fahimtar ayar da ta zo da farko ita ce ayar قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من دونه Allah ya ce kulka ce da su ud'ul ladina za'amtum ku kira duk wanda kuke riyawa min dunihi wanda ba Allah ba ku kira shi lokacin da kuka shiga cikin wahala ku kira shi lokacin da kuka shiga cikin wata musiba ku kira shi lokacin da kuka shiga wata jarabawa ku kira duk wani wanda kuke so ku kira wanda ba Allah ba ku kira shi Allah ya tabbatar da cewa duk wanda kuka kira kun bara a kufai kun yi wato kira wanda ba zai iya amsawa ba ko ya ji kuma ba shi da ikon yayewa ko ya kawo maka ɗauki sai Allah ta'ala ce ku kirayi waɗannan da kuke riya cewa suna da wani tasiri kuke riya cewa za su iya baku za su iya hanawa za su iya sawa za su iya yayewa Allah ya ce fala yamliku na kashfa dhurri ankum ba sa iya mallakar yaye muku wata cuta wala tahwilan ba su iya karkatar da wannan cutarwar in Allah ya nufo ku da ita ba su isa su canza mata hanya ba a madadin ta same ku tunda kun yi kamun kafa da su su zo su yi banga-banga su hana wannan jarabawar su hana wannan ibtila'in su hana wannan cutarwar da Allah ya aiko muku ta same ku ba su da iko to don me yasa zaka zo ka rungumi wanda in ta wani abu ya taso ba zai iya maka komai ba ka bar alhayyul qayyum wannan shine Allah ta'ala ya ce qul du'u allazina za'amtum min duni duk wanda kuke riya cewa yana da wani tasiri zai amfanar da ku zai iya ingije muku ku kira shi min duni in dai ba Allah bane ku kira shi kowaye annabi ne mala'ika ne waliyi ne sahabi ne shehi ne duk wanda za ku kira wanda kuke riya yana da wani tasiri na ga wata jarabawa wannan ta tunkaro ku ga wani bala'i nan ya nufato ku kuna ganin yana da tasiri wajen ya ingije ya tunkuɗe muku wannan cutarwar wannan bala'in da ya doso ku Allah ya ce ku kira shi kowaye kuma za ku tabbatar da wannan magana Allah ta'ala ce fala yamliku na kashfa dhurri ankum kowane ne in ba Allah bane ba sa iya mallakar yaye muku wannan cutarwar wala tahwilan ko kuma karkatarwa ko kawar da wannan cutarwar zuwa gare ku sai Allah ya ce ulaika alladhina yad'una waɗannan waɗancan din da kuke kira kuke bautata musu yabtaguna ila rabbihimul wasila sun fi ku kan gado sun fi ku wayewa sun fi ku fahimtar inda al'amari yake su in suka tashi yabtaguna ila rabbihimul wasila ba wani ratsa ratse ba wani biye biye ba wani zagaye zagaye kai tsaye suna neman hanya channel da zai sada su zuwa ga Allah wayarjuna rahmatahu kuma in sun tashi su rahamar Allah suke kauna wa yakhafuna azaba azabar Allah kade suke kauna Allah ya ce inna azaba rabbika kana mahdura سورة الإسراء آية 56 قال ابن كثير رحمه الله تعالى ابن كثير رحمه الله تعالى يتي يقول تعالى الله تعالى يتي قل كشي يا محمد wannan khitab din na zuwa ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam ka duba lamba ta ɗaya malai ce yasta'milu al-mufassiruna hadha al-khitab kathiran wato malaman tafsiri suna amfani da irin wannan wato yanayin zancen sau da yawa لخطاب الله غزنچان الله ولكن يلاحظ أن الله لم يخاطب رسوله معنى أن أكتش قل قل سيستكتش يا محمد yace yawancin malaman tafsiri haka suke faɗa duk inda aka ce ƙul kaza sai su ce ka ce ya muhammad haka yawancin malaman tafsiri haka suke faɗa sai dai yulahazu abinda aka lura da shi shine annallaha allah ta'ala lam yukhatib rasulahu wala marra wala marratan wahida bai taba yin zance da manzansa ba koda sau daya bi hada al-khitab da irin wannan zancen ya Muhammad ce duk da cewa malaman tafsiri da yawa haka suke faɗa in aka ce qul huwallahu ahad ka ce ya Muhammad Allah shi kadai ne qul a'udhu bi rabbil falaq ka ce ya wato ka ce ya Muhammad ina neman tsari daga ubangijin safiya qul a'udhu bi rabbin nas ka ce ya Muhammad ina neman tsarin daga ubangijin mutane yawanci haka malaman tafsiri suke faɗa sai dai abinda aka lura duk wanda ya kalli zubin alqur'ani ya bibiyi ayoyin alkur'ani daga farko zuwa ƙarshe za ga ba inda Allah ya kira annabi da ya Muhammad babu wurare guda hudu duk da aka ambace shi ba kira ba ne an gane ko wa ma muhammadun ma kana muhammadun wa ma muhammadun ko a wa ma muhammadun ma kana muhammadun ala muhammad muhammadun rasulullah in ji alarammomi ko akar makalla su su hudu ne dama kaga wa ma Muhammad tana cikin Ali Imran ma kana Muhammad tana cikin suratul Ahzab an gane ko ala Muhammad tana cikin suratul Muhammad Muhammadur Rasulullah ita kuma tana cikin suratul Fatih nabi da haka za ga duk gaba ɗaya ba inda aka ce ya Muhammad babu an gane ko sai dai ya ayyuhan nabiyyu haka Allah yake kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya kai wannan annabi ya ayyuhar rasulu haka Allah ta'ala yake kiran annabi sallallahu alaihi wasallam bayan bagi an ya kuna kazalika haka ya kamata duk sanda ka zo kul din nan duk da cewa za ka ga yawancin malaman tafsiri sukan ce ka ce ya muhammad amma zai fi kyau in ka zo kul ka ce kul ya ayyuhan nabiyyu ba ya muhammad ba qul ya ayyuhar rasul kace ya kai wannan manzo da haka anan ma da aka ce qul ud'ul ladina za'amtum kace ya kai annabin Allah ya kai manzon Allah kace ud'ul ladina za'amtum min duni da haka duk da malaman tafsiri suna yawan fadar wannan amma wannan ya fi ladabi ya fi girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin Allah ta'ala da ya faɗi darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga martabarsa ko shi Allah ta'ala baya kiransa da ya Muhammad shi yasa wani mai waka da yake cewa ya Muhammad aka ce shi ma baya cikin da'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ya ayyo sai dai ya ya, ya rasulullah ko ya nabiyullah amma ba a kiransa da ya Muhammad shi yasa duk da malaman tafsiri suna wajen fassara irin qul suna sa da ya Muhammad sai malai ce gaskiya a faɗi irin ladabin da Allah ta'ala ya koyar da mu wajen kiran annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ya kamata ya amfani da shi a madadin ya Muhammad duk da cewa wasu daga cikin malaman tafsiri suna yawan fada ko kun fahimta wallahu a'lam yace qul lil mushrikeena yanzu sai mu ce qul ya ayyuhan nabiyyu ko bisa ga karatun da muka yi qul ya ayyuhar rasul qul lil mushrikeena kace ya annabin Allah wato kace wa mushrikai alladhina abadu ghayra Allah waɗanda suka bauta wa wani ba Allah ba ud'u alladhina za'amtum min dunihi ku kirayi duk wanda kuke riyawa wanda ba Allah ba min al-asnam daga gumaka wal andad da kishiyoyi ga Allah wargabu ilaihim ku yi duk kwaɗayin da kuke da shi zuwa gare su gani za su iya biya muku bukata fa innahum domin su wayanda kuke kira din fala yamlikuna kashfa dhurri ankum ay bil kulliya ba za su iya ainihin wato yaye muku wata cutarwa ba wata cuta ba bilkulliya gabaki ɗayanta ba za su iya ba wala ta'awilan ai wala yuhawwiluhu ila gairikum ba za kuma su iya canja akalar wannan cutarwa zuwa ga waninku ba ku Allah ya nufa su kuma tunda kuna yi musu da'a kuna yi musu biyayya kuna girmama su ce to wannan jarabawar da Allah ya aiko muku bari mu ɗauke ta mu tura wani wani mu cuna wa wani wani makiyin mu ko wanda baya yin mu ko wanda baya ba mu haɗin kai ko goyon baya bari mu jona masa wannan cutarwar ta koma kansa Allah ya ce ba su isa ba ba za su iya ba fa innal ladhi yaqdiru ala zalik wanda yake da ikon cutarwa kuma yake da ikon warkarwa wa idza maridtu fa huwa yashfin an gane ko in na yi rashin lafiya shi ya jarrabe ni da rashin lafiya kuma shi zai warkar da ni da haka wanda yake da iko akan haka huwa Allahu wahdahu la sharika lahu shi kadai ne Allah madaukakin sarki ba shi da abokin tarayya da haka da kaji matsi sunansa zaka kira da kaji dugu-dugu manta da sunan kowa kama sunansa lafazin ya zama bakinka kada ya nisa da faɗin kama sunan Allah da mota ta fara kai ya kwace siyari ya, ya, ya, ya abin nan manta da sunan kowa kama sunan Allah duk wani yanayi da aka shiga karka manta da sunan Allah shi kadai ne wanda zai iya yaye wannan damuwa da ake cikinta alladhi lahu al-khalq wal amru dama shine mai halitta kuma shine mai umarni qala al-awfi an ibn abbas al-awfi ya faɗa an ibn abbas shi ma ya ruwaita ne daga ibn abbas fil aya game da fassarar wannan aya kana ahlul shirki yaquluna mushrikai suna cewa na'budul mala'ikata wal masiha wa uzairan wa humul ladhina yud'auna ko wa humul ladhina yad'una wato mushrikai suna cewa mu mala'iku muke bautawa wal masiha muna bautawa masihu isa dan maryam wa uzairan muna bautawa ainihin wato uzairu ne wa humul ladina yud'auna sune wa'anda ake kira din da mutum ya shiga cikin mawuyacin hali sai dinga kiran mala'iku da mutum ya ji haza sai kira almasihu jesus da mutum ya ji ba daɗi al'amura sun ya mutse sai kira uzairu sai kira wane sai kira wane wa rawal bukhari fil aya an ibn mas'ud imam bukhari ya ruwaito game da fassarar wannan aya ko game da wannan aya daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu qala ce nasu min aljin an samu wata jama'a daga cikin aljanu kanu yu'baduna sun kasance ana bautata musu ana bautata musu fa aslamu sai suka musulunta wasu jama'a ne cikin aljanu sai ake bautata musu aka allantar da su saboda kila shehunnai ne cikin aljanu to Allah sai ya kawo musu shiriya sai suka musulunta ka duba sahihul bukhari hadithi na 4715 wa fi riwaya a wata riwaya kana nasu minal insi wasu mutane ne ya abuduna nasa minal jinni suke bautawa wata jama'a cikin aljanu fa aslama aljinnu sai aljanun suka musulunta wa tamassaka haula'i bidinihim sai waɗannan suka yi riƙo da addininsu ma'ana abin da ake nufi ula'ikan ladina ya da'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab yanzu su waɗanda kuke kira su Allah suke kira ashe ba sun nuna muku wanda ake kira ban an shiga cikin basifa ashe in kuka in kuna ɗaukan darasi daga wajensu in har malamanku ne in har kun yadda da su ashe abin da suke ba shi ya kamata ku yi ba ya kuke kiransu su kuma in sun tashi ba wanda suke kira sai Allah yanzu wayannan mutane suna bauta aljanu sai aljanun Allah ya kawo musu shiriya sai suka musulunta suna musulunta su ma mutanen sai suka musulunta suka yi riko da addinin aljanu kaga biyayya ta gaskiya kenan in malamin ka yana kan daidai ka bi shi in ya saki hanya sake shi ka kama gaskiya wannan shine alamun kana son malamin ka kuma da gaske kake bin sa kana bin sa ne ido buɗe in ya yi daidai ku yi daidai tare da shi ya samu ladan shi ya jagorance ka in ya saki hanya ba ya koma shi ba ba za a tambaye ka shi ba sai ka sake shi ka kama tafarki na fata an gane da haka ga kenan abinda wannan asar na ibnu mas'ud yake nunawa ashe su waɗanda suke kiran sunan wani ba Allah ba waɗanda suke kiran su kuma in bukata ta tashi su kuma suna kiran Allah ne to ashe inda waɗannan suna da fahimta abinda waɗanda suke kira suke aikata shi ya kamata su dinga aikatawa tunda yabtaguna ila rabbihimul wasila su ma ya ya kamata su ma sai su ibtiga'il wasila ila Allah da su ma sai su nemi hanya zuwa ga Allah na fata an gane Imam al-Bukhari ya fitar da wannan athar din na Ibn Mas'ud athar hadisi na 4714 wa qawlu ibn mas'ud hadha wannan magana ta abdullahi dan mas'ud radiyallahu an ya dullu tana nuni ala anna alwasilata hiya alislam ashe wannan hanyar ita ce musulunci da aka ce yabtaguna ila rabbihim alwasila ay yabtaguna ila rabbihim alislam kenan suna neman hanya ta musulunci wadda za ta sada su zuwa ga Allah wa huwa kadhalika ala kilal qawlayn haka magana take bisa ga ɗaya daga cikin ra'ayoyin guda biyu ko ka ɗauki wancan ra'ayin na farko ko kuma ka ɗauki wannan ra'ayin na biyu zama sabil ɗin wasila ɗin hanya zuwa ga Allah ko ka ɗauki wasila ɗin musulunci wa ƙala suddi malam suddi rahimahullah ya ce an abi salihin shi ma ya ruwaita daga abi salihin an ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma fil aya game dai da wannan aya ƙala isa ƙala ya ce isa wa ummuhu wa uzairun wa suke kira ba Allah ba suna kiran isa suna kiran mahaifiyar isa suna kiran uzairu to shin a haƙiƙanin gaskiya shi isa in ya tashi wani Allah yake kira ko Allah yake kira mahaifiyar isa alaihi salam na na maryam in ta tashi kira Allah take kira ko waninsa uzairu shi ma annabi uzair in ya tashi Allah yake kira ko kuma wani Allah yake kira to waɗanda suke kiransu ashe ba su yi koyi da waɗanda suke kira ɗin ba domin da sun yi koyi da wanda suke kira da su ma ba su kiraye su ba sai su kira Allah domin waɗanda suke kiran su ai Allah suke kira ina fata an gane wa qala mughira mughira yana cewa an ibrahim shi ma ya ruwaita daga ibrahim kana ibn abbas yaqulu fi hadhihi al-aya ya ce abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yana faɗa game da fassarar wannan aya hum isa wa uzairun wa shamsu wal kamar waɗanda suke kira ba allah ɗin ba su ne akwai isa akwai uzairu akwai rana akwai wata wa ƙala mujahid mujahid ya ce isa wa uzairun wal mala'ika wanda suke kira ɗin suna kiran isa maimakon su kira allah suna kiran uzairu maimakon su kira allah suna kiran mala'iku a madadin su kira allah ƙauluhu faɗin allah yarjuna rahmatahu suna ƙaunar rahamarsa wa ya kafu na azabahu suna tsoron azabarsa kenan a nan sai malai ce latatimul ibadatu babu yanda za ka yi ibada ibada ka ta zama cikakkiya illa bil khawfi war raja sai an samu a cikin ibadar taka akwai alkhawfuwar raja akwai tsoro akwai sa rai karfa ya zama fa duk wannan bin Allah da kake fa ba Allah baya karba ya kamata ka dinga jin wannan tsoron kuma ya kamata ka dinga sa rai cewa insha Allah ibadar da kake Allah yana karba duk ibadar da zaka yi ya zamanto a cikin ta akwai alkhawfuwar raja saboda ba ka da tabbacin an karba amma kana sa ran an karba amma fa kana jin tsoro fa ta yi ba a karba ba to wannan shine abin da ake so a ibada fa kullu da'in du'a a ibadatin duk wanda zai yi roƙo irin roƙo na a ibada a wistigasatin ko roƙo irin na neman agaji labudda lahu min zalika to babu makawa sai ya samu kansa cikin haka ma'ana dole ne duk wanda zai yi du'a'u ibadatin ko du'a'u mas'alatin ko du'a'u ibada duk wanda zai yi to dole sai an samu alkhawfuwar raja ga dai sharaɗin addu'a ka cika ga kuma lokaci da munasib wanda ya dace ka cika ga kuma hannu ka ɗaga kuma ka roƙi Allah lalle ka sa rajayin Allah ya karba amma fa tana iya yiwa ko wani sharaɗi guda ɗaya ko wata ƙa'ida ta Allah guda ɗaya da baka cika ba kila ba karba ba duk ka dinga jin haka shine ma'ana duk sanda ka roƙi Allah addu'a irin ta ibada ko addu'a ta neman agaji to dole wannan addu'a ta kunshi alkhawfuwar raja fa imma an yakuna khaifan wa imma an yakuna rajiyan dole ko dai ya zamanto khaifan yana tsoro saboda ya san dai yayi wa Allah wasu abubuwa wa'anda na rashin kyautawa da haka yana jin tsoro wa imma an yakuna rajiyan ko kuma ya zamanto yana tsammani da sa rai saboda yana ganin yayi wasu ayyuka wa'anda yake sa rai insha Allah in Allah ya karbe su to wannan addu'a ta za ta karbo wa imma an yajtami'a fihi alwasfan ko kuma sufofin guda biyu su haɗu a tattare da shi ma'ana duk sanda kai ibada ko dai ya zama akwai tsoro ko ya zama akwai sa rai ko ya zama akwai guda biyu ko kun fahimta ya zamto akwai tsoro na an karɓa ko ba a karɓa ba kai sannan akwai sa ran an karɓa da ko dai kai ɗaya daga ciki ka yi ibadar amma fa a tsorata kake ko ka yi ibadar amma kana da hope kana kyautata wa Allah zato kana raja'i ga Allah ko kuma ka haɗa guda biyan duk a cikin ibadar taka kana ɗari-ɗari amma fa kana da sarai ƙala shekul islam rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-aya shekul islam rahimahullahu ta'ala game da wannan aya lamma zakara a ƙawalin mufassirin a daidai lokacin da ya ambaci zantuttuka da fassarar malaman tafsiri wa hadhihi al-aqwalu kulluha haqqun yace duk waɗannan fassarorin da aka yi wannan aya duk gaskiya ne ba cin karo fa innal ayat ta ummu man kana ma'buduhu abidan lillah wannan ayar ta haɗe duk wanda ya kasance wanda yake bautawa shi kuma Allah yake bautawa ko menene ko waye an gane ko ayar ta haɗe man kana ma'buduhu wanda ya kasance wanda kake bautawa shi abun bautar shi kuma Allah yake bautawa to duk wanda yake da irin wannan to wannan aya ta shafe shi shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kaga cikin hudubar da sayyidina abubakar ya ce man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyul la hayyul la yamut wa man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat da haka kenan wanda duk yake bautawa Allah to yana bauta rayayye ne wanda baya mutuwa da haka in ya zamanto kai wani kake bautawa shi kuma wancan yake bauta wa Allah to wannan ayar da kai take duk wanda ya zamanto in ya tashi maimakon ya roƙi Allah sai ya roƙi wani Allah wai shi kuma wannan ɗin ya masa tsani ya yi wa Allah bayani shi kuma wancan to wannan ayar ta ƙunshe shi wannan biye-biyen ne Allah baya bukata domin shi wanda kake kamun kafa da shi shi kuma kai tsaye yake tafiya zuwa ga Allah kai akwai wani wata ka'ida da aka sace kai baka da tsarki ko baka da cancantar ka tafi da zuwa ga Allah har sai kai kamun kafa da wani kamar dai kissan nan dan naga tana da munasaba da irin wannan tana fitowa ta wannan kissa shehin nan na san da ana ana ta gani wali dan nasuru wannan ina kawo ta dani saboda irin wannan da na faɗa kila za ku ji ma na daina wahalar da kaina ma kissa ta fito shi wannan shehin yake bada labari yace wani wali ne sunansa dan nasuru da haka suna tafiya da shi da muridinsa sai suka zo wajen teku kuma ba jirgin ruwa da aka shehi nasiru sai ya gaya wa muridinsa cewa to ni zan dinga kiran Allah kai kuma ka dinga kira na muridi ya ce to shi shehi nasiru sai ce ya Allah shi kuma muridin sai ce ya shehu nasiru shi kenan kawai suka dinga taka ruwa shi wannan tsohon mai rawani sai ce wannan abin nan ruwan da suke taka bai ma zo wajen idan sawu ba to kamar suna tafiya comfortable akan dan daurin kasa a'a suna cikin tafiya kawai sai wani mutum ya bayyana ga shi almajirin sai ce wannan ai shirka kake ya kana ji yana cewa ya Allah yana kiran Allah kai kuma kana kiransa wannan ai shirka ce ka daina kiran sunansa ka kira sunan Allah da aka shi shehi shehi nasu da yana ya Allah shi ma shi ma muridinsa sai ce ya Allah kawai sai ya nutse a shehi nasu da yana waiwayawa sai ya ga almajirinsa ya nutse sai sa hannu ya ɗauko shi ce ya kuma haka sai ce ai muna tafiya ne wani mutum ya bullo sai ya ce wai shirka nake yi wai ya kai kana kiran Allah ni kuma ina kiran ka sai ce abin da yasa na ce kai haka matsayin da muke nan kai matsayinka bai kai ka kira sunan Allah ba sai dai ka kira ni ni kuma in kira Allah kun fahimta to in kun gane wannan wannan tatsuniyar to shine misalin da nake so mu fito da shi a nan kun fahimta ko yawwa to shine abin da malai yake ta kokarin faɗa da haka yake cewa waɗannan tafsiran da malamai suka cewa wannan ayar shekul islam ya ce duk ayar ta kunshe su ta kunshi man kana ma'abuduhu abidan lillah wanda yake duk wanda yake bautawa shi kuma Allah yake bauta to wannan ayar da shi take sawa'un kana min mala'ika sawa'un mala'iku mutum yake bautawa to ai su kuma Allah suke bautawa aw min aljinn ko aljanu yake bautawa aw min albashar ko daga cikin mutane wasalafu fi tafsirihim magabata a cikin tafsirin su yadhkuruna jinsal murad bil aya wato suna ambatan jinsin abin da ake nufi da wannan aya ala nau'i tamthil bisa ga nau'i irin na misali kama ya ƙulu turjuman liman sa'alahu ma ma'anar khubs kaman yanda a turjuman masanin fassara alkur'ani abdullahi dan abbas kenan yayin da wani mai tambaya tambaye shi ce ma ma'anar khubs me ake nufi da gurasa ya ake nufi da alkhubs fayurihi ragifan da ya ce menene ma'anar alkhubs fayurihi sai ya nuna masa ragifan gurasa fayakula haza sai ce wannan ita ce alkhubs fal isharatu ila nau'ihi la ila ainihi kaga da ya sai da ya tashi ishara sai masa ishara zuwa ga nau'in alkhubs ba ainihin alkhubs din ba domin alkhubs ya kunshi biredi ya kunshi gurasa ya kunshi fanke ya kunshi alkubus din ma da muke kira da Hausa ai alkubus din shi ma larabci ne ko duk ka gani saboda haka alkubus da ya ce masa menene ma'anar alkubus sai ya dauko ragif gurasa sai ce masa wannan ai ba yana nufin ita kadai ake nufi da alkubus ba walaysa muradahum bidhalika takhsisa nau'in duna nau'in da haka dan sun ambaci cewa a'a masu wannan wayanda aya take nufi isa suke nufi masu bauta isa ko masu bauta uzairu ko masu bauta mahaifiyar isa ko masu bauta mala'iku ko masu bauta rana ko masu bauta wata wannan duk wani nau'i ne daga cikin nau'o'i ba wai ana nufin shi shi kadai ba kamar yadda aka tambayi turjuman mai tarjama menene ma'anar alkhubzu sai ya ce ya daga ragib ya ce wannan ce amma ba ragib ba ce kadai alkhubzu nau'i ne daga cikin nau'o'in alkhubz da haka dan an ce wasu suna kiran isa suna bauta masa ai akwai masu kiran husayn akwai wanda suka shiga wani yanayi sai su dinga kiran ya husayn ai kaga ba kawo misalin su ba nan an ambaci uzair an ambaci isa an ambaci mala'iku an ambaci mahaifiyar isa wasu ruwa wata fassara kuma an ambaci rana da wata amma an ambaci an ambaci abin nan husayn ba ambace shi ba amma akwai wanda suka shiga bala'i zaka ji suna ya husayn akwai masu ya shehu abdulkadir jelani misali akwai ma masu tuntuɓe su ce shehu usmanu ko to aka gani ba a kawo su ba duk sun shiga irin wannan nau'in yanzu in shehu usman yana nan shine zai fara zane su da bulala domin shi a rayuwarsa an ga yayi tuntuɓe ya kira sunan shehinsa ko sunan malaminsa littattafansa duk da ya rubuta akwai wannan babu to don me yasa kuma su mabiyan shehun ko masu cewa suna son shehun usmanu in za su faɗi suke kiransa shine ula'ikan ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahduran an gane qulidu alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tawila shi yasa zaka zaka yi tuntuban kace shehu usmanu kuma baya baya hana ka kife dan wanda ka kira ba wanda zai hana ka kifewa bane na fata an gane walaysa muradahum bidhalika takhsis naw'in duna naw'in ma'a shumul al-aya duk da cewa aya duk za ta iya kunsar za ta iya kunsar masu kiran ya Hussein masu kiran shehi masu kiran shehu usmanu da duk wani wanda ake kira aya ta kunshe su فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة yace wannan aya tana magana ne ga dukkan wanda da'a aka kira shi min dunillahi ba ba Allah ba mad'uwan aka mai da shi abin kira duk sanda wani yanayi ya kama kawai sai a kira shi wa zalikal mad'u shi kuma wannan wanda ake kiran fa yabtagi ila Allah wasila shi kuma ba a taba jin yana kiran wani ban ya shiga cikin musifa shi kuma sai aji yana kiran sunan Allah wa yarju rahmatahu sai aji yana kaunar rahmar Allah wa yakhafu azabahu yana kuma tsoron azabar Allah fa kullu man da'a maitan kaga kenan duk wanda yake kiran matacce au ga'ibun ko yake kiran wanda baya nan min al-anbiya daga annabawa was salihin da salihan bayi sawa'un kana bi lafzil istighatha sawa'un da lafazin neman agaji a gairi ha ko wani haka faƙad ta na waladhu hadhihi al-aya shi ma wannan aya ya shiga cikin ta wannan aya ta shafe shi kaga duk yana nuna maka cewa fadin ma'anar ayar wato zai iya shiga daga nan har ana da kasa duk wata shirka wanda take da alaka da irin wannan za ta iya shiga karkashin wannan aya an gane ko da haka duk wanda yake kiran wani rayayye ne ko ya mutu dan wasu za ga wanda suke kira tun ya dade da mutuwa amma suna istighatha da sunansa ba ma yare ya mutu in tad'uhum la yasma'u du'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum Allah ta'ala ce in kun kira su ba sa ji kaddara sun ji ma ba za su iya amsa muku ba kuma ranar tashin alkiyama su baran baran da shirkar da kuka yi da su wala yunabbi'uka mithul khabir haka za ga duk wanda yake kiran wani matacce ko yake kiran wani shehi da ba ma a nan yankin yake ba yana wata nahiya ko yake kiran wani wanda baya nan cikin annabawa ne ko cikin salihan bayi ko cikin waliyai sawa'un kana bi lafzil istigasa yana kiran wannan wanda ba Allah din ba da lafazin neman agaji ya agisni kamar yace ya fulan agisni ya wani ka agaza mun ka agaje ni an gane kamar yadda zaka dinga jin mawaka irin mashairai duk suna irin amfani da wannan su kira wani wanda ba Allah ba su ce agaza musu wanda neman agaji ana neman istigasa ana neman ta ne wurin Allah to duk wanda suke irin wannan faƙatta na waladu hadhihi al-aya malan ce wannan aya ta kunshe su kamata ta na walu man da al mala'ika kaman yanda ta kunshi wanda yake kiran mala'iku wal jinna ko yake kiran aljanu faqad naha Allah ta'ala an du'aihim haƙiƙa Allah ta'ala ya hana kiran mala'iku ya hana kiran aljanu ya hana kiran duk wani wanda ba shi ba wa bayyana annahum la yamlikuna kashfa ad-durri 'an ad-da'in kuma ya yi bayani Allah ya gaya maka cewa ko ka shekara dubu kana kiran wanda kake kira baya mallakar yaye maka wannan dalilin da yasa kake kiran nasa baya yaye wa masu kiransa abin da yake damun su to in banda damsul basira ce kira wanda kiran zai maka amfani mana an gane ko ka kira wanda in ka kira shi zai ji kuma zai kawo maka agaji kuma zai kawo ma dauki zai fitar da kai daga cikin damuwa amma ka kira wanda da kiransa da babu da daya bal ma sai kuma laifi ma da kai domin kayi wa Allah shirka wala tahwila kai ko kawar da abun ma wannan wanda kake kiran ba zai iya ba la yarfa'unahu bil kulliya in Allah ya sauko musibar wanda kuke kira ba Allah ba ba zai iya dauke muku ita kwata kwata ba wala yuhawwilunahu min mawdi'in kai ba za su iya dauke wannan musibar daga nan su dawo da ita nan ba ba za su iya ba ba za su iya Allah ya aiko wane su ɗauke ta da kan wane su mai da ita kan wane ba ba za su iya Allah ya aiko ta a gari ka za su ɗauke ta daga wannan garin su kai ta wani garin ba ba za su iya in Allah ya aiko wannan bala'in a wata ƙasa su ɗauke daga wannan ƙasa su kai shi wata ƙasa ba duk ba za su iya ba la yuhawwilunahu min mawdi'in ila mawdi'in ba za su iya canza masa guri ba daga wani gurin zuwa wani gurin ka tagayyiri sifati kamar yadda canza sifarsa ba za su iya canza sifarsa ba yanda Allah ya aiko bala'in komai girmansa haka zai duro babu mai iya rage shi babu mai iya canza masa sifa au qadarihi babu mai iya canza ma gwargwadon in Allah ya tashi aiko ma jarabawa ko babu mai iya rage ta babu mai iya hana ta ta same ka babu wanda zai iya canza mata salo babu yanda ta taho haka za ta zo ta samu wanda aka aiko zuwa gare shi wali haza kala shi sa Allah ce wala tahwilan wai ko canza ta ma ba za su iya ba fa dhikru nakiratan ta'ummu anwa at-tahwil kaga da aka tashi sai aka ambaci tahwilan sai aka kawo shi nakira ambatan nakira anan tahwilan nakira ta'ummu anwa at-tahwil ya kunshi dukkan wani nau'in canzawa wannan cutar da Allah ya aiko wannan musibar wannan bala'in da Allah ya aiko canzawa kowace iri babu wanda zai iya shi sa sai Allah ya kawo shi wala tahwilan tahwilan din sai Allah ya kawo shi da na kira fa kullu man da'a maitan aw ghaiban min al-anbiya'i was-salihin aw da'a al-mala'ika faqad da'a man la yughithuhu wala yamliku kashfa ad-durri anhu wala tahwilahu bara a kufai ke mala ya ce duk wanda ya kira wani matacce ko ya kira wanda baya nan cikin annabawa ne ko cikin salihan baye ko ya kira mala'ika yana gana ai mala'ika ƙaddara ka kira mala'ika jibrilu ai shine shugaban mala'iku ko mala'ika jibrilu mutum ya kira wai sai aka ce a gaya maka ka kira wanda ba zai iya agaza maka ba mala'ika ba zai iya ba annabi ba zai iya ba salihin bawa ba zai iya ba da haka duk wanda ka kirawo to ka kira faƙad da amal layu githu ka kira wanda ba zai iya ga zama ba wala yamliku kashfa dhurri anhu ba zai iya bai mallakar yayi maka wannan cutar wala tahwilahu ko canza maka wannan cutar ko kawar da ita intaha wa fi hadhihi al-aya a wannan aya raddun raddi ne martani ne alaman ya du'u salihan ga duk wanda yake roƙon wani salihin bawa mu ɗauka wanda kake roƙonsa salihi ne original ba na bogi ba to duk wanda yake kiran wani salihin bawa saboda yana kyautata masa da zato yana ganin mutumin kirki ne da aka yake ganin ya kai ya bashi matsayi irin na Allah gurin da ake kiran Allah ya kira wannan salihin bawa ya yi shirka wa ya ƙulu ana la ushriku billahi shay'an kuma mutum ya dinga cewa wai baya shirka da Allah da komai kana kiran wani ba Allah ba kana neman taimakon wani wanda ba mai iya wannan taimakon sai Allah kuma ka ce ba shirka kake ba wa ya ƙulu ana la ushriku billahi shay'an ashirku ibadahu ibadatul asnam wai akwai fa mutanen da yawa sun ɗauka shirka bautar gumaka ita ce kaɗai shirka da haka duk wannan abin da mutum yake yi shi baya kallon kansa a matsayin mai shirka a'a shi yana kallon shirka ne a matsayin bautar gumaka wanda yake wa gumaka sujada kawai shi kadai ne mushriki amma shi wanda yake roƙon wani ba Allah ba shi wannan ba mushriki bane da yawa akwai wanda suke da irin wannan fahimtar har cikin wayanda suke da awon musulunci qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون الله تعالى وإذ قال إبراهيم كتنا لو كتند إبراهيم عليه السلام يتشي لأبيه دمه فنسا وقومه يجيا ومتعننسا إنني براء مما تعبدون للينيكم na barranta daga abin da kuke bautatawa illallazi fatarani sai fa ubangijin da ya halicce ni fa innahu sayahdin domin shine wanda yake shiryar da ni waj'alaha kalimatan kuma ya sanya wannan kalma ta zama kalma baqiyatan wanzajjiya fi aqibihi a cikin zurriyarsa da zasu biyo bayan sa la'allahum yarji'una dan su dinga komawa zuwa gare ta suratul zukhruf aya ta 26 zuwa 28 sharh qala ibn kathirin رحمه الله تعالى ابن كثير رحمه الله تعالى يتي يقول تعالى وبنجي تعالى ينا فدا مخبرا yana mai ba da labari an abdihi game da bawan nan nasa wa rasulihi manzansa wa khalilihi badaɗinsa imamil hunafa shugaban alhunafa an gane ko shugaban alhunafa masu kaɗaita Allah da bauta shugaban masu tauhidi wa walidin wa walidin man bu'itha ba'dahu baban duk wani annabi da aka aiko bayansa min al'anbiya cikin annabawa annabi ibrahim kenan alaihi salam ka duk wani irin kirari bawan Allah manzan Allah badadin Allah shugaban masu tauhidi uba ga duk wanda aka aiko cikin annabawa bayansa duk wanda aka aiko bayan annabi ibrahim ɗa ne ga annabi ibrahim alaihi salam allazi tantasibu ilaihi quraishun wanda hatta ƙuraishawa ƙabilar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fito daga cikinta ana jingina ta ana nasabta ta ne zuwa ga annabi Ibrahim fi nasabiha a nasabarta wa mazhabiha da mazhabarta innahu to gashi shi da kansa yau annabi Ibrahim alaihi salam tabarra'a min abihi ya raba gari da babansa ba dai ƙarshen alaka kenan ba tabarra'a min abihi gadangadan ya nuna ya barranta da mahaifinsa wa ƙaumihi ya barranta ya raba gari da danginsa fi ibadatihim al-awthan a bautar gumaka da suke fa qala yace innani ni din nan da kuka gani bara'un mimma ta'buduna na raba gari da ku daga abin da kuke bautawa na barranta daga abin da kuke bautawa illal ladhi fatarani ni kam na zaɓi hanya guda ɗaya. babu wani wanda zan bauta sai wanda ya halice ni fa innahu sayahdi waj'alaha kalimatan baqiyatan ya sanya wannan kalma tabbarranta da tawaye wa bauta wa duk wani wanda ba Allah ba da tabbatar da bauta ga Allah ya sanya wannan ya zama kalma ce baqiyatan wadda za ta ci gaba da wanzuwa fi aqibihi a cikin zurriyarsa la'allahum yarji'una ko da tafiya ta yi tafiya su dinga komawa zuwa gare ta ai hadhihi kalima wannan kalma wa hiya ibadatullahi wahda ita ce bauta wa Allah shi kadai la sharika lahu banda ba shi da abokin tarayya wa khal'u ma siwahu da tube da tumbuke bautar duk wanda ba shi ba min al-awthani cikin gumaka wa hiya la ilaha illallah ita ce kalmar ai hadhihi kalima ita ce la ilaha illallah kuma wannan kalma fa inna la ilaha illallah lamba ta ɗaya muɗabiqatan liqaulihi ta yi daidai da faɗin Allah innani bara'un ta yi daidai da faɗin annabi Ibrahim ni kan na barranta mimma ta'buduna illa allazi fatarani li'anna kiltahuma murakkabatan li'anna kiltahuma murakkabatun min jumlatayn domin dukkaninsu su su biyun an gina su ne daga jumla guda biyu nafiyun korewa wahiya la ilaha shine babu abin bauta korewa kenan wannan shine wa innani bara'un mimma ta'buduna kaga shine ma'anar la ilaha innani bara'un mimma ta'buduna ma'anarsa la ilaha la ilaha babu wani abin bautawa wa isbatun sannan wannan kalma ta kunshi tabbatarwa wahiya illallah ita ce illallah ine shine daidai da faɗin Allah allazi fatarani shine illallah din bayan bagi an yulahidal muslim ya kamata musulmi ya lura inda nudukihi bi kalimatin shahadati zalika a daidai duk lokacin da yake furta kalmar shahada to ya dinga kula da haka kalmar shahada ba tana nufin kore duk wani abun bauta annabi ne mala'ika ne salihin bawa kore bautarsa ba da kuma tabbatar da bauta ga mai ita shine Allah wa yuhaqqiquhu ilman wa amalan ya kuma dinga tabbatar da wannan kalma a ilmance da kuma aiki da ita ja'alaha fi dhurriyyati annabi ibrahim ya sanya wannan kalma a cikin zurriyarsa ya qatadi bihi fiha man hadahu Allah wanda duk Allah ya shiryar da shi min zurriyati ibrahim daga zurriyar annabi ibrahim to yana koyi da annabi Ibrahim a wannan kalma duk wanda Allah ta'ala ya masa taufiki yasa yana cikin waɗanda suke shiryayyu a zuriyar annabi ibrahim yana tare da annabi ibrahim wajen koyi da shi a wannan shi yasa yace la'allahum yarji'una ai ilaiha dan su samu komawa zuwa gare ta lokaci yayi to sai mu tashi qala ikrima abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh